أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سير مبين وبنجي yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kafirai da suke cewa in shi annabi ne a turo mala'iku guda hudu su zo da takarda suna nuna annabi Muhammadu suna ce kun ga wannan mu mala'iku ne kun ga wannan mutum ma'aikin Allah ne ga littafi daga Allah sai in sun yi haka wai in an yi haka za su musulunta Allah ke ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirdasin falamasuhu bi aydihim da zan ziro wata takarda katuwa mai faɗi mai tsawo daga sama nazzalna ya ce ka'idar saukar da abu ɗaya an zalna ake cewa sassaukarwa shi ne nazzalna amma saukar da abu ɗaya an zalna ake cewa nazzalna da za mu ziro wata doguwar takarda mai faɗi mu ce wannan takarda daga hannun Allah take gata tana tahowa sannan a ziro ta a ziro ta a ziro ta tana rubuce a ce kowanku ya zo ya taba kun ga wannan takarda daga Allah take tana nuna cewa manzon Allah Muhammadu Allah ne ya aiko shi walau nazzalna alayka kitaban fi qirdasin da za mu saukar maka da wani wani littafi wani rubutu fi qirdasin a cikin wata takarda mai tsawo mai fadi daga Allah a zirota suna gani falamasu bi aidihim kowannen su ya zo shafa da hannunsa domin kada ya gani da ido ma ya ce sukkira tafsaruna bal nanu qawm masurun an mana rufa ido ne domin ido in ya gabu mai yiwa ne abinda idon ya gani wani fenti ne aka shafa ko kuma idon ne aka sa masa wani jan gilas ko ko wani koren gilas ko wani bakin gilas yake ganin abubuwa ba akan kamannin su ba amma duk abin da mutum ya shafa da hannunsa to wannan ya tabbata ba a yi masa wayo ba kenan falmasu su shafa wannan takarda bai dihim da hannaye su da hannayensu laƙalar lazina kafaru in haza illa sihir mubin bayan sun ga littafin sun shafa da hannunsu din gashi an ziro shi daga Allah to sai ƙarshen abin da za su in haza illa sihir mubin wannan ai sihiri ne kawai a bayyane abin da za su amsa kenan وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون أتكم مغنغنون سنبنزا نكافري wai me zai hana a saukar da mala'ika ya yi shere ya gaya wa mutane laula unzila alayhi malak wala wanzalna malakan la qudiya al-amru wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alayna al-mala'ikatu aw nari rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ta'utuwan kabira yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin wato Allah ya ce a saukar da mala'ika sun san ko mala'ika ɗin? sun ko san mala'ika ɗin? walau an zalna malakan laƙudi al'amuru ai da na saukar da mala'ika magana ta ƙare kenan ai da kafiri ya ga mala'ika ba zai kwana duniya ba mumini zai ga mala'ika ya zauna lafiya akwai an saukar da mala'iku a cikin surori daban-daban mala'iku sun zo wajen annabi ibrahim alaihi salam ya saukar da su a matsayin su baƙi ne ya yanko musu bijimi ya soya nama ya kawo abinci sai ya ga suna kallon juna sai ci kai ni fa ina jin kamar tsoro tsoro baƙin nan na ko ba mutane bane ne suka ce gaskiya mu ba mutane bane mu mala'iku ne lafiya ai an aike mu ne zuwa garin annabi ludu to kaga nan an aiko mala'iku sun zo amma a cikin sifar baki da suka je gidan annabi lutu kuma sai Allah ya mai da samari kyawawa da yake wancan fasikan masu kwana da maza ne masu liwadi ne da ganin su sai suka tasan musu za su yi liwadi da su saboda kyan samarin mutane da suka tasan musu sai yana ce wattaqullaha wala tukhzuni fi bayfi ku ji tsoron Allah kada ku kunyata ni da baki na waɗannan baki na don Allah kada ku kunyata ni sai suka ce dakata ya lutsu inna rasul rabbik lan yasilu ilayk kai hakuri kai ma baka san bakin ba mu fa mala'iku ne daga Allah muke kaga samari ya gani amma mala'iku ne daga Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika yakan sauka masa wani lokaci a cikin sifar wani mutum kyakkyawa na kiransa dihiyatul kalbi yazo wajen manzon Allah yana mutum har Aisha tana ganin sa mutane suna ganin sa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakon nan da yazo ya tambaye shi menene musulunci menene imani menene ihsani yaushe za a tashin kiyama wani bako ne kyakkyawa mai fararen tufafi mai bakin gashi mutum ne kyakkyawa amma mala'ika jibrilu ne to kullum idan muka saukar da mala'iku suka zo suka zo a cikin suran mala'ika ai magana ta kare wala wanzalna malakan laqudi al-amru ai in mun saukar da mala'ika yana mala'ika mutum ya gaishe an gama da shi kenan mutum ya mutu kenan la kujeran sama da mutum kenan ya mutu sun malayun zaruna ai babu sauran dakatawa in dai sun ga mala'iku yau mai raunar mala'ika ta rabu shirya yau mai lil mujrimin randa za a ga mala'iku ai ba ranan farin cikin kafirai bane za su zo wa kafirai ranan mutuwa din ma amma ba a cikin suran mala'iku ba a cikin suran waɗansu mutane masu ban tsoro kamar dai yan sanda su yi shigar ɗamara ko soja su shigo shigar ɗamara ta yaƙi miyagun kaya masu ban tsoro da makamai kaga daban ne lokacin da suka shigo fararen tufafi suka zo ranar idi suna gadi jama'a su kuma su ne waɗancan sojan to haka in za a aiko su ta wajen rahama a kawo cikin sifan mutane inna lalina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah randa mumini zai mutu Allah zai turo masa mala'iku su taru a gabansa shi kadai yake ganin su ba mai ganin sai shi kyawawan mutane suna ce kai hakuri kar ka ji tsoro za ka mutu kuma kar ka bakin ciki za ka mutu mun zo ne mu maka albishir an aiko mu ne mu maka albishir to su dogon magana ya gansu amma a mutane kyawawa su kuma wadancan walau tara iz zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basidu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna allahi ghayra al-haqqi wa kuntum ana ji tastajir wancan ko sai zo musu cikin black maria da mummunan da mummunan kama yau ka kade duk abin da ake gaya masa kana ce ƙarya ne yau sai ka gani da idonka to amma duk da haka dai ba su zo cikin surar su ba domin da mala'ika zai zo cikin surar sa da mala'ika mutu ya huta daukar rai daga ganin sai ya mutu kawai to da kudiya lamuru da an gama da mutumin sun malayun zaruna ba za a dakata musu ba inda mala'iku sun sauka.
Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun.
Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Idan mun kawo mala'ika don ya ba da labari annabi Muhammadu annabin Allah ne a cikin ɗayan biyu ne. ko dai mu kawo cikin surarsa ta mala'iku duk wanda ya gan shi ya mutu an gama kenan shi kan ba a sauran magana da shi ko ko mu kawo cikin surar dan adam yadda zai dace da mutanen to in ko sun zo cikin surar dan adam ai ba ta sake zani ba sai su mutum ne ai mutum ne in sun gansa cikin surar mutane sai ai mutum ne in ko sun gan cikin surar mala'iku mutuwa za su yi walau ja'alna malakan la ja'alnahu rajulan da mun kawo mala'ikan ne ma muka kawo shi ƙasa dole sai mun mai da shi namiji domin ya dace da mutanen da zai sadu da su a duniya wala labasna alaihim ma yalbisun da sai mu sanya musu irin tufafin da mutane suke sawa wannan fassara kenan wala labasna alaihim ma yalbisun kuma da sai mu rikitar da su abin da suke rikitarwa din yanzu ba sun ga annabin Allah sun ce mutum ne ba annabi ba ai annabi ne suka gani suka ce ba annabi bane mutum ne mai sihiri to in mala'ikan ya zo a irin wannan rikici ne za a koma ai wannan ba mala'ika ne mutum ba mala'ika bane mutum ne wa labasna alaihim ma yalbisun to a cikin Allah yakan turo mutane a cikin suran mala'iku suna yawo cikin mutane suna yi wasu abubuwa waɗanda ba a gane ba wani sa'i mala'iku sukan zo ana yawo da su ba a sani ba ba mutane bane to amma sai su zo a cikin suran mutane don yin wani aikin da aka sa su wa labasna alaihim ma yalbisun su bayin Allah waɗanda suke tun daga annabawa baɗininsu mala'iku ne sifan mala'iku ne a cikin baɗinin su domin sifan mala'iku a baɗinin su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya ba su umarni ko duk abin da Allah ya ce yi su yi yi za su yi wannan shine sifan mala'iku to wannan shine baɗinin annabawa zahirin su kuwa su zama mutane don su samu su isar da aikan Allah zuwa ga mutanen da aka aike su wajen su wallabatna alaihim ma yalbisun da mun rikitar musu abinda suka rikitarwa kansu sun gama annabin Allah sun ce a yatima bi talibin ne ba annabin Allah bane to an ga mala'ika an ce wani an ce dihiyatul kalbi ne kuma shi din ne amma mala'ika ne hukunsa a ciki don a samu daman gamawa da shi ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون يا رسول الله كي حقوري الله ينا باشي حقوري yace duk maganganun banza da suke da suke maka a hadha allazi ba'atha Allahu rasula a hadha allazi ba'atha Allahu rasula yazo wannan ne wai Allah ya aiko yazo wannan ne Allah ya aiko a kasuwa yana sayan abinci mali hadha rasuli ya kulu ta'am wa yamshi fil aswaq law lam ya'lam lakum fa yakuna ma'ahu nazira aw yu'ti kanzun aw takunu jannatun yakulu minha duk waijin da suke masu mai da kai abin wasa kai hakuri ya rasulullahi ba kai ne farkon wanda kafirai suka mai da shi kamar haka ba kafiran da sun yi wa annabawansu haka mun halakar da su su ma waɗannan kafiran naka in ba su daina ba za mu halakar da su walagar hakika ustu zai an yi wargi an yi wasanni rusulin da annabawa min qablika waɗanda suka riga ka kamun ka zo walagar ustu zai rusulin min qablika fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastazi'una abinda suka zamo suna yin wasanni da shi suna wargi da shi aka ce in ba ku karbi aikan Allah ba in kuka mai da manzon Allah abin wasa halaka fa za ta zo muku sai na ce mati hadal wadu to halakar yaushe ne za ta zo mati hadal wadu in kuntum sadiqina halakar da kuka ce za ta an yi wasa da shi din an yi wasa da shi din halakar da aka ce za ta zo yaushe za ta zo mati hadal wadu in kuntum sadiqina in maganan gaskiya ne halakar ko ta zo wa haqa bil ladina safiru minhum ma kanu bihi yastazi'una ma kanu yastazi'una bihi da suka zo zamo suna wargi da shi fa haka sai ya sauka bil ladina sakhiru akan waɗannan da suka mai da annabi Muhammadu annabawan Allah abin wargi to wanda suka mai da annabi Muhammadu haka su ma ko wannan azaba za ta sauka akan su amma abin mamaki Allah zai ta basu tsoro ya ta basu tsoro ce inna batsha rabbika lashadid inna batsha rabbika lashadid wataran wataran za su ga wani irin kamu amma da yake annabi yana cikin jama'a sai aka yi musu dan karamin kamu kawai mutum 70 kawai suka mutu a badar aka kama mutum saba'in kuma aka daure shi kenan bar shi rabbika iyakan yadda ya tsaya kenan saboda suna tare da ainihin rahmatin rabbani yace
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ga yawa mutanen makka ya rasulullahi kace su yi tafiye tafiye nan daga nan zuwa sham za su ga wabirin mu'attalatin wa qasrin mashid za su ga rijiya ba kowa an watse menene ai kafirai ne suka karyata annaba aka halakar da su suka halaka suka bar wannan rijiya za ga wani gari kubayi ne ba kowa ciki menene ai sun karyata annaba ne Allah ya halakar da su yanzu sai sauran kufayi to duk za su gani in sun ga ma wani gari kusa da su ga ma wani gari nan kusa da su wa ma qamu ludin minkum bi ba'id ai mutanen annabi ludin nan ga sunan a Palestine kusa kusa da su za su gani fahada bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastadiun qul siru fil ardi kace su yi tafiya a bayan kasa sun manzuru sannan su dubi kai ba kana aqibatul mukazzibin yaya karshen masu karyata manzanni ya zama za su ga yadda ya zama an dauki wani gari an kibar an halakar da wani gari an famin man rasalna ali hasiban wa min man khazatu sayhatu wa min man khazana bil arda wa min man garagna kowanne an kama shi da abin da yayi
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ka tambaye su ya rasulullahi da kuke cewa inni annabin Allah ne mala'iku su zo su gaya muku ko a saukar da littafi ya zo mala'ika yana nuna yana gaya muku shin kam kulli man ma fi samawati wal abubuwan da suke sama da abubuwan da suke ƙasa duk nawa ne ne liman ma fi samawati wal kamun su amsa karka bari ma wani ya magana kace lillah na Allah ne kul lillah kace na Allah ne ka taba ala nafsi rahmata amma ba don dai Allah ya riga ya ce rahmati sabakan ghadabi ba da maganganun banzan nan da kuke wa annabinsa jafa'i da su tuni da ya saukar muku da azaba ba don dai ya riga ya rubuta wa kansa cewa rahmati sabakan ghadabi rahmata ta riga fushi na rahama sifarsa ce azali ya fishi kuma sifa ce ɗari'a wanda saboda mulki ba don dai Allah ya riga ya wajabta wa kansa a shi mai jin kai ne mai tausayi ba to irin waɗannan maganganun banza da kuke faɗi da ya saukar muku da azaba kulli man ma fi samawati wa kullillah kataba ala nafsihi rahmata ya riga ya rubuta shi mai rahama ne a kansa wato kataba kamar ya wajabta ne Allah babu wajibi a kansa amma a cikin farlarsa yake cewa nayi alkawari ni ko bana saba alkawari sai abin ya zama kamar wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina wajibi ne a kaina in taimaki mumini shi Allah babu wajibi a kansa amma karimi in yace zai yi na gaya maka wannan abu yana kaina to shikenan ya zama wajibi a kansa shi ko ya faɗa ka taba ala nafsi ramata la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wallahi ina gaya muku ku tuba ku musulunta Allah yana jiran ku zai muku gafara in kun ki wallahi la yajma annakum ila yawmil qiyamati Allah zai tara ku zuwa ranar tashin kiyama duk abin da kuke karyata wannan sai kun ganshi da ido la yajma annakum ila yawmil qiyamati la raiba fi babu shakka cikin faruwar ranar kiyaman nan a khazuru anfusahum amma duk da haka waɗanda suka yi asaran rayukansu suka yi asara Allah yana kiran su zo shiga rahama su zo shiga rahama suka gudu khasiru sai suka yi asaran anfusahum kansu hum la yu'minu duk da haka ba su imani ba Allah yana kiran su su zo su musulunta ba su yadda ba Allah yana kiran masu kaba'ira su zo su tuba ba su yadda ba saboda suna suna guje rahaman Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullukum yadkhulu aljannata illa man aba sabu yau kai mai aba ya rasulullah فقال من أطاني دخل فقد دخل الجنة ومن أساني فقد أبى وشرد على آله كما كما كما يشرد البعير على آله yace duk wanda duk kowa da kowa sai ya shiga aljanna annabi yace kowa da kowa sai ya shiga aljanna sai dai wanda ya ki sabai suka ce ya rasulullahi ya mutum zai ki shiga aljanna yace wanda ya karbi magana ta yayi min da'a yayi min biyayya ya zama dan aljanna wanda ya ki kuma ya ki magana ta ya ki shiga aljanna kenan ya mai da kansa kamar raƙumi wanda ya zautu ya shiga daji ya ki jin maganan masu shi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wato wayannan sun riga sun yi asaran asaran kansu fahum la yu'minun dan adam kowanne Allah da ikonsa saboda yalwar faralarsa da rahamarsa kowanne dan adam Allah ya gina masa gidan aljanna ko kafiri ko musulmi kowanne dan adam Allah ya nuna ya gina masa gidan wuta ko kafiri ko musulmi saboda yalwa a ce masa to gashi za a tura shi zuwa duniya amma Allah ya san makomarsa ta gaskiya dan aljanna a nuna masa wuta a ce kaga wancan gida ba dan ka zama musulmi da can za a kai ka shi ko kafiri a nuna masa ce kaga wancan gida na aljanna da ka zama musulmi da can za a kai ka to shikenan sai kafirai su gaji gidajen musulmi na cikin wuta musulmi su gaji gidajen kafirai na cikin aljanna su hada da gidajen su
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم wannan aya ta sauka lokacin da kafirai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Haris da sauransu masu taurin kai din nan suka ce ya Muhammadu wannan abu naka mun bi hanyoyi duka akan ka bari ka bari ba hanyar da mun bi ba dan ka bar wannan abu a zauna lafiya ka bari muna zaune da kai lafiya da shekara arba'in amma duk tun da ka tsayo da wannan abubuwa cewa a bar bautan dodo a bauta wa Allah kaɗin nan ba a samu zaman lafiya ba mu muna son ka saboda gaskiyarka saboda amananka da cika alkawarinka duk mutumin garin nan kowa yana yabonka amma wannan abu da ka zo da shi shine ta da hankali to yanzu dai mun gane rashin kuɗi ne to mun yanke shawara za mu tara kuɗi sai mun tara maka kafi kowa kuɗi a garin nan mu baka ka zauna lafiya ka daina zagin kowa shi annabi yake cewa ba kuɗi ba da za ku haɗa mini ah, rana da wata rana tana faɗuwa a yamma wata na fitowa ta gabar koko koko ran- wata na faɗuwa ta yamma rana na fitowa gabar duk kusa kusa a hannaye na ku ce kun bani duk duniya kenan akar in in bar isar da aikan Allah ba zan bari ba sai Allah yake ce masa walahu ma sakana fil laili wan nahar huwa samiul alim ka gaya musu Allah da ya aiko ka ba wai duniya da lahira kadai ba komi ma na Allah ne wanda yake da wannan komi nasa ne kai kuma kai ne fiyayyen yardaddan bawansa a ce wani abu ya matsaye ka sai mutane sun tattara maka kuɗi ka zan wani abu ma sakana fil laili duk abin da baya motsi in dare yayi shiru yake yi da abin da duk baya motsi da rana shiru yake yi da duk abin da yake yin motsi da daddare da rana shiru yake yi da duk abin da yake motsi da rana da daddare shiru yake yi to duk gabaki ɗaya na Allah ne komi ma na Allah ne walahu ma saka na fil wannan nahar abin da yasa aka fara ambaton dare domin mu mutane mun fi sanin rashin motsi da daddare tawu ya ɗauke komi ya shiru a lokacin to mun fi sanin haka a lokacin waɗansu mutane waɗansu bayin Allah ko lokacin ne gari ya waye musu suke ta harkar su a lokacin ne suke ganin lokaci yayi na harka in daren nan yayi to masu harka da daddaren nan su in in gari ya waye da rana hutawa suke yi ba su sake harrakawa ba kuma sai da daddare amma dan adam shi yana yin aiki da dare yana yin aiki da rana amma ya fi yin aiki da rana akan aikin sa na dare to abin da yasa aka gabatar da dare har yanzu wato dare shine lokacin da bayin Allah suka fi yawan bautawa Allah dare shi ne lokacin da kowane masoyi ya fi neman masoyinsa a lokacin ne bayin Allah waliyai suke komawa ga Allah a wannan lokacin ne Allah ya zaɓa wa annabi ganawa da shi da daddare subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa barakna hawlahu innahu min ayatina kuma akwai dare a nan duniya wanda dare guda ɗaya ne ya fi ya fi wata dubu a nan duniya dare yake amma babu irin wannan rana a duniya sai dai in an an hau san can sama an wuce in an hau can sama an wuce duniya an yi nesa da ita to can za a samu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna amma ba nan duniya ba za a samu wani guda a wurin awa ayyamur rabbi ya fi ya fi shekara dubu irin shekarun duniya amma wannan daren shi a duniya yake amma ya fi wata dubu domin nan a a a sama ta duniya yake ya fi wata dubu saboda haka aka zaɓi dai aka zaɓi dare ya zama shine lokacin ganawa tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka fifita maganan dai ake jawo shi da farko kamun a faɗi rana ainihin lailatul qadr khairun min alfi shahrin daren lailatul qadr ya fi wata dubu in an wuce nan wato wata dubun da aka ambata nan irin watan wannan wanda yake mai kwana talatin ko talatin ɗaya babu wanda yake da awa ishirin da hudu da rana awa goma sha biyu da awa goma sha biyu koko wani cinye wani in an kirga wannan watan sau dubu shine dare ɗaya na lailatul qadr kuma a wannan duniyar daren yake amma in an wuce akwai ayyamun rabbi ayyamun rabbi wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna wato shi kuma she- shekara dubu ne irin lissafin mu na nan duniya amma wuni ɗaya ne awa goma sha biyu inda da awa a can in an wuce nan akwai wani wuni wanda shi kadai shekara dubu hamsin ne ta'izil ma'arij ta'rijul mala'ikatu ruhi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana in an wuce nan to an wuce wuraren asma'u was sifat kenan an wuce asma'u was sifat an wuce an wuce makhluqat an zo an wuce asma'u was sifat za a je wurin huwiya to in za a je wajen huwiya nan kam babu dare babu rana ba rani ba damana ba lissafi kulla yaumin huwa fi sha'ani huwiya kenan babu lissafi lissafi ya kare to anan lissafi mafi karanci ne aka dauka kowane abu yana da irin wannan ko a wurin mutane tunda kaga dai mutum zai dauki yar takarda haka renanniya ya rubuta naira naira dubu ko dubu goma a cikinta in ya sake yanko wata kuma ya rubuta Uh, dubu ɗari biyar ko ko miliyon in ya sake yanko wata takardar kuma ya rubuta miliyon goma a cikinta amma ɗan littafin guda ɗaya na kiransa littafin cek gurgudun ƙarfinka da ganin damanka to haka Allah yake aje abubuwa ta nan ne kowane lokaci yana da wannan a cikin kowane lokaci akwai ɗaukakan Allah kamar yadda muka karanto dai a baya a nan ne wata rana ina magana da wani malami daga cikin manyan malamai na ce masa ka san inda aka ɗauko darajar salatul fati ya ce a'a ni dai na gani a rubuce malamai sun rubuta na yi imani na yadda na tabbata na fito na ga inda aka ɗauko ya ce ina ne na ce Allah ya ce mana lailatul qadri khairun min alfi shahrin akwai wani dare wanda yake ya fi wata dubu to dare ya fi wata dubu kuma wannan dare a duniya yake a wannan dare mu ɗauka wata dubu kwana dubu nawa kenan kwana dubu talatin kwana dubu talatin shine wata ko to ai lailatul qadri lai- dare ne ba kwana bane dare ne ya- ya kai wata dubu din ba dare da rana bane wato awa goma sha biyu kenan awa goma sha biyu za a ninka ya zama dubu sittin kenan dubu sittin dubu sittin an ɗauka an mai da shi man ja'a bil hasanati fal ashru amsalha Allah ya ce dukkan wanda ya kawo aiki mai kyau za a ninka masa shi guda wuri goma dubu sittin an buga shi cikin gida goma zai fito dubu ɗari shida gashi a ƙur'ani da lafi ƙarfi khairun min alfi shahri na aka samu martaban salatul fati inda an wuce nan ko lissafin zai- zai karu in an je wajen ah, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mata uduna in an ɗauko can kuma an samu wani ismul azam ko wani abu shi kuma sai ya zama ya gigita hankali to kowanne a inda Allah ya ajiye shi shi inna lara kulli shay'in qadir Mm. wa huwa Allah shi as-sami yana jin maganan kowa yana jin muryan komi al-alim masanin kowa da komi shine ya aiko ka yana da komi da komai bai bukatan wani ya maka wani abu ko ya tara maka kuɗi don ka boye aikan Allah قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ولا غير الله أتخذ وليا سماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين to suka ce to yanzu abin da za a yi ku zo mu yi sulhu kai ka bi namu mu ma mu bi naka mu zauna lafiya kai ka yarda namu gaskiya ne mu ma mu yarda naka gaskiya ne a zauna lafiya sai Allah ya saukar da wannan qul aghayra Allah attakhidhu waliyan fatira samawati wal ard wa yut'imu wa la yut'am a yanzu in bar Allah in kama wani dodo kamar yadda kuka bar Allah kuka kama dodo ya zama shine majibincin al'amari na dodo wani Allah subhanallah fadirar samawati wal Allah da ya sama yayi kasa dodo ko kowannen ku ya san baya yin komai bai yi komai baya komai wa huwa Allah shi yutimu shine mai ciyar da bayansa wala yut'am shi ba a ciyar da shi baya cin komai inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati al matin shi shi da yake arzuta kowa da kowa komi da komai amma shi zatin sa mawadaci ne ba sai an taimake shi da abinci ko abin sha ba ya wadata wa huwa yut'imu shine mai ciyarwa wala yut'am ba a ciyar da shi a wata kira'a wala ya ɗan baya cin abinci subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay a qul ghayra la takhudhu waliyan fadiris samawati wal ardi yutim wa la yatam qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal mushrikeen qul ka gaya wa duniya ya rasulullah umirtu an akuna awwala man aslam ai da nake kiran ku zuwa ga musuluncin nan sai da na fara zama musulmi tukuna na soma kiran ku zuwa ga musulunci yaya zan kuma bar musuluncin da ni ne farkon shiga cikinsa in koma aikin do- dodo tare da ku wurin da ana kuna awwala man aslam can ne karshen sura zai yi bayani cikakke Allah zai gaya mata ka gaya wa duniya قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم wurin ya khafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim kul gaya wa duniya ya rasulullah inni yani akhafu ina jin tsoron in asaitu rabbi in na saba wa ubangiji na akhafu azaba yawmin azim ina jin tsoron azaban rana mai girma wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ya ya bashi isma wato kiyayuwa daga Allah baya iya saƙon Allah kamar yadda ƴan uwansa annabawa ba sa iya yi balle shi fa kenan to ya faɗi wannan an gaya masa ya faɗi wannan to sai daga ƙarshe ya faɗa a nan cikin suratul an'ami ya faɗa cikin suratul hudin ya faɗa cikin ah, cikin suratul haqafi to sai arna suna ce to sai Muhammadu ma gaba ɗaya da kansa yana ce la adri ma fa'alu bi wala bikum la adri ma fa'alu bi wala bikum shi ma ce yana jin tsoron in ya saba wa Allah azaba mai girma shi ma bai san abin da za a yi da ku da abin da za a yi da shi ba sai Allah saukar masa da ƙarshe hijira tana da shekara shida ya tashi daga Makka ya koma Madina ya shekara shida aka saukar masa da إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ya riga ya amince kenan babu wani khaufu mabiyinsa ma la khaufun alaihim wala hum yahzanun balle shi ni akhawu ina sai rabbi azabu min azim
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah wa dhalika al-fawz al-mubin yawm al-qiyamati in la yajma annakum ila min qiyamati la rayba fi dinnan ranan tashin qiyama dinnan yawmin azimin dinnan man yusraf anhu duk wanda aka raba shi da azaba aka kori azaba daga barinsa an yawma idhin faqad rahimahu hakika Allah yayi masa abin nasa dama Allah ce kataba ala nafsihi rahmata ya riga ya wajabta wa kansa jin kai da tausayi zai yi tausayin bayinsa to lalle duk wanda Allah ya raba shi da azabar wannan rana to Allah ya yi masa rahmat tasa wanda yake kirari da ita ya yi masa wannan rahama faqar rahima wa zalika samun a raba mutum da azaba a raba mutum da azaba ranar tashin kiyama to wa zalika al-fawzul mubin wannan shine samun babban rabo da tsira mubin bayyananne faman zuhzi anin neri wa udkhila jannata faqad wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur da aka faɗi cewa wa inna jundana lahumul ghalibuna kataba Allahu al-ghaliban anna wa rasulina la qawiyyun aziz ubangiji ya ce ni da jama'ata kullum mu ne masu rinjayi kullum nasara tana wajen mu mu ni da mutane na da gayyata Allah yana faɗin haka ya riga kuma ya rubuta cewa a duniya wata rana kafirai su ji daɗi wata rana musulmi su ji daɗi a zaman duniya lahira ne kullum kafirai wahala za su ji kullum mu ne daɗi za su ji amma a duniya kan wata ran kafirai su ji daɗi wata ran musulmi su ji daɗi saka to ran da kafirai suka ji daɗi suka je yaƙi da musulmi suka ji daɗi ba ran nan ina nasarar da aka ambata Allah ce ai ba iyakanta kenan ba in an je filin kiyama ga waɗannan jama'a suna tsaye ga waɗannan jama'a suna tsaye waɗannan za a kai su aljanna ba mai hanawa waɗannan za a kai su huta ba mai hanawa ran nan kan waɗanne ne suka yi nasara wanne ne suka faɗi musulmi sun yi nasara ma kuma su ji anin neri wa urfe aljannata faqad faz duk wanda dai aka ce shiga aljanna ba mai hana ka wannan ku an tura shi shiga wuta ba mai hana a shiga ba mai hanawa a shigar da kai wuta to wannan dai faqad faz amma hayatud dunya illa mata'ul ghurur amma ai kokowa ta duniya ai dama rudi ne kawai ai mafarki ne faqad rahima wa zalika al-fawzul mubin samun a raba mutum da azaban lahira ranar lahira ya shiga aljanna wannan shine babban rabo babban tsira bayyananne وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير يا رسول الله كركدامو كي كارغا كاسان الله الله شي كدai ne ubangijinka idan ya kawo maka talauci ko wani ya ga baka da kuɗi har yana jin tausayinka watakila abin da kake yi ko da rashin kuɗi ne bare tara kuɗi ya baka ko za ka bari a kai ka riga ka san Allah Allah shine mai iko wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu lokacin da Allah ya kawo maka matsuwa ta rashin kuɗi ba mai yayewa ban da shi sai ya kawo maka wahala ta rashin lafiya ba mai yayewa ban da shi lokacin da ya kawo maka wata damuwa ta damuwan zaman duniya ba mai yayewa ba mai yaye maka sai shi wani yan suka labe durrin fara kashi fara lahu wani yan suka bi khairin ran da kuma ya kawo maka jin daɗi da wadata da lafiya da jin daɗi in ya kawo ba wanda zai hana wannan abun ya same ka watan annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan alfadari sai ya kira kaninsa abdullahi ibn abbas dan babban sai ce hau yaro hau da ya hau suna tafiya ce yaro zan koya maka wasu kalmomi karka manta yace ma asabaka lam yakun li yakhtiyaka wa ma akhtaka lam yakun li yusibak wato duk abin da ya same ka dama Allah bai rubuta abin don ya kuskure ka ba duk kuma abin da ya kuskure ka dama Allah bai abin don ya same ka ba da dukkan halitta za su taru don su baka wani abin da Allah ba zai Allah bai baka ba bai rubuta maka ba za su iya ba da duk halitta za su taru su raba ka da wani abin da Allah ya rubuta zai same ka ba za su iya ba an riga an rubuta komi ya riga ya kare jaffar kalam to haka wa yafsuka Allah bidurin fala kashifa lahu illa hu wa in yafsuka bi khairin in ko ya kawo alheri ya shafe ka da shi fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana da ikon yin komai komai nasa ne shine fa'alul lima yurid la yas'alu ma yaf'al وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو شي الله شين القاهر مي رنجاي فوق عباده بربشن باينسا وهو شين الحكيم غني الخبير مثني قاهر أنا فوق أنا wato fauka dai sama sunan fauka da larabci sama kahiru kuma rinjaye wawar kahiru fauka ibadihi Allah shine marinjayi wallahu ghalibun ala amrihi cikin kowane lamari ba wai sama ko bisa al'arshi ko bisa wani abu ba a'a shine marinjayi kamar yadda dai mutum a duniya wani za a ce ai yau dai Allah ya sa ka take makiyanka ko ko yau Allah ya baka nasara kai ne sama da suwa ne ko ko kai kana a ce a wannan ya fi karfin mu sai dai na sama da mu ba fa gidan sama ne zaka hauka sai ka samu na sama da su din ba a'a suna nan a ofishin su nesa kusa da ofishin wannan mutumin ne sai ka je wajen na sama da mu to ba wai sama da su suke ba to haka Allah ikonsa ya hau komai kuma ya rinjayi komai ya kawo mace ce ko to a gaya masa daga inda take ta ce fala kashi walau illahu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa huwa al-hakim al-khabir a fauqiya anan dukkan sha'ani in ya shafi zatin Allah to hankali bai da mashiga ciki sai dai sallamawa kurum shi ubangiji shine marinjayi komai da komai akan bayansa ya kawo arziki ya sa arzikin nan ya rinjayi talauci ya kawo talauci talaucin nan ya rinjayi arziki ya kawo lafiya lafiyar nan ta rinjayi rashin lafiya ya kawo rashin lafiya rashin lafiyar nan ya rinjayi lafiya ya kawo wannan ya rinjayi wannan ya kawo rayuwa ta rinjayi babu ya kawo babu ya rinjayi akwai ya kawo mutuwa ta rinjayi rai haka dai yake kawo abubuwa huwar kahir fawqa ibadi shine mai komai mai yadda yake aikata yadda ya ga dama wa huwa shine al-hakimu gani al-khabiru masanin komai da komai cikin halittarsa ala ya'lam man khalaq wa huwa al-latiful khabir ya san komai da komai قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون كافر مكة سنزو وجه منزل الله sun ce masa ya Muhammadu ka san mun ba malamai bane mu jahilai ne mu san addini ba irin abin da kake faɗan nan Allah ya ce Allah ya aiko ba mu san wannan ba amma mun je mun tambayi malamai na Yahudu Nasara su gaya mana gaskiya abin nan naka in gaskiya ne sun tabbata kai annabi ne daga cikin annabawa abin ka gaskiya ne sun ce gaba ɗaya ba san ka ba ba san al'amarin ka ba ce ba san ka ba ka cikin lissafin addinin su ba san ka ba to shine Allah ya ce ulayyu shay'in akbaru shahada wa illa shahidun bayni wa bainakum da suka bai ga gaya musu ya rasulullahi kace to in yahudu da nasara ba su yarda ni annabi ne ba ba su ba su san ni annabi ne ba ba su shaida ni annabi ne ba to shin kan da waɗansu abubuwa su yi shaidan ni annabi ne da Allah ya yi shaidan ni annabi ne wanne ne ya fi girma Allah walillahu shahid walayhi akbaru shahada wani abu ne wanda shaidansa tafi komi karfi lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida tunda Allah ya tabbata kai manzansa ne dukkan mala'iku sun tabbata kai manzansa ne dukkan annabawan Allah dukkan mutanen kike sun sun shaida kai annabinsa ne shikenan shaida ta kai ko Allah shi kadai wa kai billahi shahida ulai shi na shahada kulillahu shahidun baini wa bainakum to ni kuwa tun da ku kun sa yahudu da nasara sun muku shaidan cewa ni ba annabi bane to ni ko na kafa muku shaida Allah ya sani ni annabi ne tsakanina da ku Allah ya sani ni annabi ne kulillahu shahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadha alquran ko banda wannan magana da nake faɗi da bakina domin in nace muku Allah kan kun ce ba ku ganshi ba ku ga mala'iku ba to ga littafin da aka aiko ni da shi shi ma shaida ne ni annabin Allah ne a nan garin aka haife ni tare da ku shekara ta arba'in ban taɓa zuwa makaranta ba ban taɓa haɗa kai da wani malami ba amma nake ba da labarin tun ba a yi halitta ba yadda aka so mu halitta yadda ake komai da komai duk komai ina faɗi filla filla wannan bai ishe ku ba a walam yakfi mu anna anzalna alayka alkitaba yutli alayhi inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun ashe yanzu qur'anin nan a hannun mutumin da bai taɓa yin karatu ba bai taɓa yin rubutu ba aka samu wannan qur'ani a hannunsa yace Allah ne ya aiko shi da shi da Allah bai isa bai isa ya zama shaida gare shi ba ai ya isa shaida idan dai wani mutum zai nuna wata takarda da stamfi daga gwamnati yace wannan takarda ita ta naɗa ni na zama minista ko ita tana na zama na zama na zama na zama gwamna ko kwamishina ko wani abu wannan takardar ita ce ta naɗa ne kuma takardar a dogara da ita kowa duba ya gani kowane lauya doce lalle gaskiya ne lalle gaskiya ne ai qur'ani ya isa muhammadu ya zama manzon Allah saboda wannan qur'ani duk duniya ta san qur'anin nan ya isa cewa wannan daga Allah yake ulai shi na gwar shahada ulillahu shahidun bayni wa bainakum wa uhiya ilayya hadha alquran kuma gashi an aiko min da wannan alquran ba magana nake da baki kadai ba ga an aiko min da wannan alqur'ani li unzirakum bihi don ne muku wa'azi ne muku gargadi da shi ba ku kadai ba ba ku mutan garin nan kadai ba duk mutanen duniya ba mutanen yanzu kadai ba har tashin kiyama wannan balaga duk wanda qur'anin nan nawa ya same shi to an aike ni zuwa gare shi kuma ya ishe shi hujja Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ka'ab al-Qurazi yana cewa duk mutumin da ya ga alqur'ani aka karanta masa ya ji to ya ga annabi annabi ya isar masa da aika iyakan abin da annabi ya zo da shi kenan don kafiran waɗancan da ba su yi imani da shi ba ai qur'ani ne suka karyata suka kafirta kai ko yanzu in kai imani da qur'anin kaman kaga annabi an gama ka yarda da shi kenan ko baka ganshi ba kai daidai ba kai dai ba sahabi bane amma kai daidai da makawon da yi zamani da annabi wanda bai ganshi ba ya imani da shi kai ma idon ka ne kawai bai ganshi ba amma ka riga ka imani da shi saboda haka yanzu muna zamanin da kamar yadda shi Ibrahim ke cewa duk da alheri yanzu kan ya gamu ina cewa بلوغ رسالات الأمين إلى الأقصى تمام العطايا والمواهب لن تهزى بلوغ رسالات الأمين إلى الأقصى yace dukkan alherin Allah da dukkan baiwan Allah yanzu ya cika gare mu dalili yanzu aikan manzon Allah ya gama duk duniya ba wani wurin da ya saura wanda aikan manzon Allah bai je ba in dai rediyo na kaiwa ƙauyen ku to aikan manzon Allah ya ji don an karanta Qur'ani cikin rediyon ya kai maka ko ina kuma in kace littafin musulmi ne ai littafin musulmi ne har kai littafin ka ne in dai rana za ta fito ka ce ba za ka ce ranar musulmi ta fito ba in dai damana za ta zo ka ce ba za ka ce damana musulmi ta zo ba in dare zai zo ka ce ba za ka ce dare musulmi ya zo ba to kai ma wannan littafin naka tun da yake littafin Allah ne ubangijinka ko baka da mafita baka da wata mafita za ka ce wannan littafin ba daga Allah yake ba duk maganar da ka faɗa littafin sai ya kare ta ka wannan mutumin da ya zo littafin da yake karasa arba'in din nan bai taɓa zuwa makaranta wajen wani malami ba garin su duk ba malami duk ma wanda suka yi rubutu a makka zamanin da manzo Allah yake magana maganan annabcinsa mutum goma sha bakwai duk makka wanda suka iya rubutu amma shi bai iya rubutun ba bai shiga cikin sha bakwai din ba bai iya rubutu ba har yanzu nake magana nan bai iya rubutu ba sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum wanda yake ba da labarin komai da komai zamanai ne tun gaban ba yi halitta ba yadda aka soma halitta rigingimun da aka soma kamun adamu har zuwa adamu da rigingimun da adamu da, da mala'iku da iblis da komawa aljanna da fitowa daga aljanna da saukowa ƙasa da, da soma aihuwa da yadda ake tattalassuli har zuwa kowane annabi yadda aka aiko shi yadda ya faɗa da yadda aka faɗa masa dukkan rigingimun duniya manzon Allah ya faɗa har sahabbai suna ta kai ko tsuntsu mai tashi a sama manzon Allah ya gaya mana kowane iri wanda ya mance ya mance wanda ya rike ya rike yanzu kan duk mutumin duniya ba wanda zai ce ai kan manzon Allah bai je wajensa ba sai dai ya ce shi bai yarda da musuluncin ba saboda danginsa za su dame shi ko saboda gwamnatinsa za su dame shi ko saboda kamfaninsa zai dame shi ko saboda siyasarsa za su dame shi ko saboda abokansa za su dame don dai wata maslaha ba dan gaskiya ba duk wanda yake musulunci don maslaha ne kawai yanzu ba dan gaskiya ba amma duk mai neman gaskiya dole ya ya zama musulmi wannan littafi daga Allah yake ya zo yayi bayani daga Allah dukkan wani mai littafi ba wanda ya kareta alqur'ani kuma duk mai hankali ba wanda zai ce wannan littafi mutane suka taru suka yi shi ko da malamai ne balle wanda ya zo da shi din ba bai yi- bai yi karatu wurin kowa ba bai taɓa yin rubutu ba sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ulumul wara fi lafzatin min kalamihi bismillah yazo ina neman sa duk wanda bai shiga musulunci ba yanzu wani abu ne kawai ya hana shi amma ba wai yana neman gaskiya ne ba kana jin hausa ko balaga ba ku kadai mutanen makka ba da dukkan wanda alqur'ani ya same shi an aiko ni zuwa gare shi saboda haka dukkan mutanen duniya ko da wani lokaci su sani fa Allah ya aiko annabi Muhammad zuwa gare su duk wanda ya ji qur'ani ana karantawa a rediyo to da shi ake littafin ubangijinsa ne saboda haka yanzu in an canja kuɗi gwamnati ta canja kuɗin nan na Najeriya gwamnati ce ta canja to baka cewa ai to ai wannan kudin alasawa ne dan kai baka da kudi ba har kai in kana da yan naka irin naka zaka kai ka canja to saboda haka kudin wannan addini na Allah ne Allah ne ya canja addinin Annabi Ibrahim ya kawo na Musa ya canja na Musa ya kawo na Isa ya canja na Isa yanzu ya kawo na Muhammad duk daga Allah suke zuwa kamar canjin kudi ne daga gwamnati dan na Allah ne wa mun balak a innakum latashhaduna anna ma Allah alatan ukhra to naji kun ce mini kun tambayi yahudu da nasara cewa ni ba annabi bane Allah bai aiko ni ba kun samu kun tambaye su ji cewa dodo akan Allah ne ko dodon da kuke bauta kuka ce Allah ne kun tambaye Yahudu sun ce muku dodo Allah ne ba ku tambaye su wannan tambayar ba dodon da kuke bautawa wanda ba ku bautawa Allah ba ku tambayi Yahudu da Nasara ba shin kan dodo shine Allah ko ko a abokin tarayyan Allah annama Allah alatan ukhra qul la ashhad inna to ko da kun ce kun shaida dodo Allah ne tare da Allah to ni ba na cikin wannan shaida ina kan isar da ai- aikan Allah ubangiji na kullu ashad kullu ma huwa ilahu wahid babu wani abun bautawa da da- tare da Allah sai Allah shi kadai shine abun bautawa Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya wa innani bari'un mimma tushrikun ni dai ba ruwa na da kayan tsafin ku Allah shi kadai zan bautawa cewar ku ku zo za ku yarda da Allah na ni in yarda da allolinku ba ruwa na da allolinku Allah kadai nake bautawa lakum dinukum waliy din الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون a cikin wannan sura dukkan ta makkiya ce amma akwai ayoyi shida waɗansu ce tara na madina to wannan ayar tana ciki domin in an gaya mutanen makka wannan ayar ma har yanzu za su daɗa rikicewa ne ba yadda za su yi ba allazina atina humul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun da suka ce wai sun tambayi yahudu da nasara sun ce ba su san ka ba ba san annabcin ka ba to ƙarya suke yi duk mutum da yake ya san littafin Allah a taura ko kuma tsohon alkawari duk mutumin da yake cewa ya san littafin Allah injila ko kuma kace sabon alkawari duk wanda ya san wannan bai da iko ya ce bai san annabi Muhammadu manzon Allah ne ba ya'rifunahu su malaman yahudu da malaman nasara masu karanta littattafin Allah ya'rifunahu sun san Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kama ya'rifuna abna'ahum kama yadda suka san ƴaƴansu saboda haka ne Abdullahi bin Salami yake cewa ai ni yadda na san annabi Muhammadu na fi sanin sa fiye da yadda na san ɗana domin mutum yin matarsa tana da ciki abinda za ta haifa ɗansa ne amma bai sani ba ko namiji ne ko mace ce ko zai rayu ya tsawon kwana ko ba zai rayu tsawon kwana ba bai sani ba amma Muhammadu mun san shi mun karanta sha'anoninsa da rayuwarsa da yadda Allah zai aiko duk mun karanta allazina atainahumul kitaba wanda muka ba su ilimin littafi yahudu da nasara yarifunahu sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yarifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu allazina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun kai dai kafiran makka mushrikai su dai sun riga ne kawai sun riga sun yi asara sun yi asara ba hujja suke nema ba fa hum la yu'minun su ba za su yi imani ba hujja suke nema ba cikin addu'o'in mu akwai wanda yake neman addu'a da shi da matarsa mun zo yin addu'a za mu sa su a ciki Allah ya yi musu biya musu bukata
ya ba ni zuwa gari ka ce tambayoyi guda uku ne Ah, na ɗaya shi ne mutum ne yana sallah na azhar Mm.
ya yarka a biyu sai b- bai zauna ba Mm.
da yana uku sai ya zauna sai ya tafiya to wai yaya zai yi wannan sallah tasa to ai da ya zo raka'a biyu maimakon ya zauna ya yi tahiya sannan ya tashi ya kawo guda biyu sai bai zauna ba sai da ya tashi ya kawo raka ɗaya ta uku ya zauna ya yi tahiya to inda ake neman ya zauna bai zauna ba inda ya zauna ba a nemi ya zauna ba domin sauransa raka ɗaya to yanzu abin da zai sai ya tashi ya kawo raka'a ɗaya in ya kawo raka'a ɗaya yayi yayi yayi naqsu wa ziyada yayi ragi yayi ƙari to sai yayi qabliya kenan qabliya zai yi wala ya sai tambaya cewa niyyar sallar asham ko wani sallama in mutum ya miƙe sai ya sake mata niyya ne ko kuwa niyyar farkon ya- ya ta isa ai bai kunce niyyar ba tana zuciyarsa shi ta niyya ba wai sai ka ji Allahumma inni nawaitu li niyya ba niyya tana kulle a zuciyarka ne dama da dama tambayar ta kuke yaya ake yin niyya ita tambayar ta uku Eh, tana zuciyarka amma in ka faɗa da baki mai risala ce ba zalika wasi'un in ka faɗa da bakin ka ba hana ka ba akwai yalwa amma dama ai niyya tana ina ba za suke cewa niyya tana zuci suke cewa zuwa gare ka bayan gaisuwa da fatan alheri saboda bayan haka haka in ta saba ma ta zuciyar ta sa kai alwala za ka yi sallan azhar da ka zo daga- ka daga haka hannunka za ka yi niyya din sai ka ce Allah na yi niyyan sallan azhar ba za ka yi sai ka ce Allah na yi niyyan sallan al'asar ko ka faɗi magariba a baki in kai sallan azhar din ta yi domin niyyar da take kulle a zuciyarka da ita ake aiki ba abin da ka faɗa a baki da baki ba a zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri ina fata malam zai mana cikakken bayani domin na ji wani malami a gare mu yana cewa a littattafai kamar su arba'un hadis bulugul maram da da da mutuwar hadi- da- da musal hadis duk da littattaf- da littattafan fiƙi bai bai da kyau a karanta su wai kuma to sai me za a karanta ba ya faɗi abin da za a karanta bai faɗa ba to wai kuma idan mutum ya ajiye naman layya Eh.
fiye da kwana kwa- kwana uku Eh.
wani mutum ba shi da layya duk wanda wannan mutumin da yake magana da shi jahili ne ba malami ba ne ya kamata in mutum zai tambaya cikin addini tambayi malamai shi lamun naman lai ya wuce kwana uku wato manzo Allah ya riga ya soke wannan hadisi wa kulu wa dakhiru wata wata shekara aka yi shekara ce mai yunwa manzo Allah ya hana masu layyakar su aje nama saboda a taimaki baki masu jin yunwa to amma daga baki kuntu na haitu kun kaza kaza kaza wa kulu wa dakhiru wannan cewa kar a karanta littattafan fiqh kar a karanta hadisi wannan mai faɗin wannan kila ba musulmi bane irin su ne wanda suke ce a karanta qur'ani kadai to in an karanta qur'ani kadai qur'ani an haɗo shi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad ne aka ce shi ne zai yi bayanin sa gashi da larabci bayanan ne amma annabi ne zai yi wasu bayanai to an ki an ki magana da mai bayani an ce shi an an isa yanzu ko littafi aka maka na direction na na likitanci ko na makanikanci ko na na wani abu sai ka ce ba ruwanka da likita qualified doctor littafin da ka samu ya ishe ka ko ko ba ruwanka da makaniki littafin da aka na direction nan ya ishe ka ai ba zai ishe ka ba wani lokaci dole sai ka nemi tambaya ta karshe ina cewa wai gaskiya ne Mhm.
babu suna Muhammadu Jamilu a musulunci
Muhammadu wai duk sallallahu- wani sawa ɗansa haka to Muhammadu Jamilu ai Muham- Muhammadu mai kyau Eh.
ai duk mutumin da yake Muhammadu ba mai kyau bane kafiri ne
alhamdulillah Jamil Muhammadu Jamil Jamil mai kyau duk wanda yake ai Muhammadu ba Jamil bane kafiri ne Alhamdulillah.
Muhammadu Jamil addu'a ko to wanda ya tambaya cewa wai in mutum masu daukan masu taimakon haji in sun dauki masu taimakon nan in sun je ko sun yi haji bai yi ba ƙarya mutum yake yi mutum ƙarya yake sai ka je a ɗauke ko direba ko makaniki ko ko ko wani likita ko wani aiki kana ɗaure da haraminka kai hajjinka Allah ya karɓa in ya ga dama kamar na kowa wanda ya faɗi wancan ba malami bane ya kamata ku riga tambayar malamai in za ku tambayi harkokin addini ta aro ala ziki aka ce ba fadar ala gafati ba ko ala jahali ba Na'am.
Hafsa ya ko da yara Abu Hafsa Abdullahi da ya hari dan dan mani Allah saka da alheri Allah saka da alheri Allah saka da alheri masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su wanda yake cikin wata damuwa Allah ya yi masa wanda yake neman wani abu Allah ya bashi kuma Allah ya sa abin ya amfane shi masu neman addu'a wurin mu duk da baki Allah ya biya bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ta saka shi wannan mu da alheri Allah ya karba mana ayyukan mu gabaki da Allah ya jikan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله